إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فيا أيها المسلمون إن من عجائب أهوالنا وغرائب ما نراه في مجتمعنا في مجتمعنا اليوم غفلتنا وضعف عنايتنا بنطق بعض الألفاظ الدينية التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحفظها ويتقنها ومن أعظم هذه الألفاظ التي تقال عند هذه الألفاظ التي تقال عند المصائب قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون فتجد من يقولها محرفة مكسورة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون وهذا تحريف لللفظ وتغيير للمعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى أمة محمد لقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول هذا اللفظ عند وقوع المصيبة صغيرها وكبيرها فالإنسان في هذه الدنيا لا يخلو من ال من من الابتلاء ولا يفر من فتنة قال الله جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وإنما شرع الله لنا الاسترجاع تسلية لقلوبنا وتذكيرا بأصلنا ومالنا إخوة الإسلام ما دام البلاء واقعا لا محالة فإذا نزلت بك مصيبة فافزع إلى هذا الدواء الرباني قل بلسانك وقلبك إنا لله وإنا إليه راجعون ولهذا اللفظ ثلاثة معان إنا لله اعتراف بأننا ملك لله يفعل بنا ما يشاء ثانيا وإنا إليه راجعون اعتراف ب... اعتراف بأن المسير إليه والحساب عنده فنرجو رحمته ثالثا فيها تسليم وردا بقضاء الله وهذا هو سر الطمأنينة وقد وعد الله قائل قائلها بوعد عظيم فقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهل بعد هذا الوعد وعد صلوات من الله ورحمة وهداية إخوة الإيمان اسمعوا هذه القصة العظيمة التي تعلمنا أثر هذه الكلمة في حياة المؤمن روى مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها قالت أم سلمة فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيأت زوجها وهو من خيار الصحابة فماذا قالت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها فكان العوض من الله لم يكن أحد خيرا من أبي سلمة في عينها فأبدل الله بسيد الخلق كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانظروا يا عباد الله هذه بركة بركة الاسترجاء مع التسليم لم تجزأ ولم تسخط بل سلمت ورديت فأوضها الله خيرا مما فقدت وهكذا كل من قالها صادقا من قلبه إلا وأود الله إن كان في الدنيا فخير وإن كان في الآخرة فالأجر عظيم عباد الله اسمعوا وعوا فلا تقل إنا لله فتضيع الأجر بل قلها كما أنزلها الله إنا لله وإنا إليه راجعون تنبيه مهم ليست هذه الكلمة للموت فقط بل لكل مصيبة ضاع منك شيء قلها مرضت قلها تعطلت سيارتك قلها فكل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة واعلموا أن الله رؤوف بعباده لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو جاهلين ولكن الواجب علينا أن نتعلم ونعلم أبنائنا النطق الصحيح لكلام ربنا صلى الله عليه وسلم وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa tsoron Allah madaukakin sarki mai girma shine rabota a nan duniya sannan kuma shine rabota a lahira mu sani cewa tabi ma Allah madaukakin sarki mai girma shine wulakanta a nan gidan duniya sannan kuma shine wulakanta a lahira ya koyan uwa musulmi yana daga cikin abin ban mamaki a halayenmu sannan kuma yana daga cikin abin ƙasƙanci wanda muke gani a cikin al'umman ta yau shine shagalta da rauninmu da kasa kiyaye wasu lafuzza na asalin addini ma'ana cewa da furta su yanda ya kamata a ce musulmi mai sunan musulmi ya furta wannan lafuzzan na addini sannan musulmin na ya kasance namiji ko mace ne to wannan lafizan na addini ya kamata ya kiyaye su ya kamata ya iya furta su sannan kuma ya kamata ya san ma'anan menene yake furtawa na daga cikin manya-manyan wannan lafizza na addinin musulunci wanda ya dace musulmi ya dinga furta su daidai kuma yana kiyaye su akwai wani lafazi wanda ake karantawa duk lokacin da wata musiba ta abka ma bawa duk musibar da ta abka ma bawa ana gayin wannan kalmomin ana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma sakacinmu da wasa da addininmu da nuna cewa ba mu yi imani da Allah ba hakikanin imani akwai wanda za ka samu daidai da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna karanta ta ba daidai ba sannan kuma sun amsa sunansu na musulmai sannan kuma sun karɓi kalmar shahada sannan kuma sun yarda cewa manzan Allah ɗan aikin Allah ne kuma manzan shi ne so da dama za ka ji musamman a cikin matasa sannan kuma musamman matasan ma 'yan mata wajen furta kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan wani abu ya faru zaka ji ana furta ta da cewa inna lillahi wa inna alaihi raji'un hakika wannan karatun ba daidai bane sannan hakika wannan karatun sauya abinda Allah ya saukar da shi ne sannan karanta wannan lafazin a haka nan sauya mashi ma'ana ne sannan karanta wannan lafazin a haka nan ƙoƙarin sauya abin da Allah yake nihi ne da kai kuma abin da ka karanta ya koyan uwa musulmi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya umarce mu duk lokacin da musiba ta faɗa ma bawa ƙarama ce ko babba ya gai wannan lafazin kenan da haka ya kuyan uwa musulmi tun da dai ita rayuwar duniya mun sani cewa ba ya yiwuwa mu kauce ma matsala mu kauce ma fitina mu kauce ma jaraba mu kauce ma ibtila'i to yana da kyawu a ce wannan kalma ka iya faɗin ta daidai ko ka ji sauƙin musibar da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce ka da ita a lokacin da ka karanta wannan lafazin in ka karanta daidai shi yasa Allah madaukakin sarki mai girma alkur'ani mai girma yake cewa shin mutane sun zaci cewa za a barin su haka nan bayan sun ce sun yi imani da Allah ba tare da an jarabta su ba ma'ana Allah madaukakin sarki yana nihi kana so ko ba ka so kayi imani sai an jarabta ka idan ka hi kowa sallah sai an jarabta ka idan ka hi kowa azumi sai an jarabta ka idan ka hi kowa zama malami sai an jarabta ka idan ka hi kowa kuɗi sai Allah maɗaukakin sarki ya jarabta ka shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa hakika kuma an jarabta wanda suka gabace mu da jarabawa kala-kala ba don komi Allah maɗaukakin sarki yake jarabta bayan shi ba da musiba da fitina sai dan Allah maɗaukakin sarki ya gani haƙiƙan wanda suka gaskata shi sannan kuma da lalle wanda suke su addinin nasu na ƙarya ne ko kuma imanin nasu bai cika imani ba kenan da haka ya koyan uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mamu faɗar kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda ya zamanto cewa komawa ne ga Allah sannan kuma ya zamanto cewa tsarkake zuciyoyinmu ne ga abin da ya same mu cewa daga Allah maɗaukakin sarki mai girma ya zo sannan kuma tunatar da kanmu ne muke da asalinmu na 'yan adam sannan kuma tunatar da kanmu ne cewa za mu koma wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ku uwa musulmi to idan dai ita jarabawa da ibtila'i ya zamanto cewa dole sai ya faru ba a iya kauce mishi to lalle dole a neman mishi magani maganin shi ko shine faɗa wannan lafazi daidai yanda ya zo alkur'ani kuma daidai yanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya koya sannan idan ka tashi gayin shi sai ka gaye shi da bakinka sannan kuma hakanan ka ƙudurce a zuciyarka sannan kuma sai ka gaye shi daidai sannan Allah maɗaukakin sarki yake maka alƙawalin zai masanya maka da abin da ka rasa saboda a cikin faɗa kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko idan an ce inna lillahi lalle ana nuna an maida al'amurra ga Allah maɗaukakin sarki mai girma cewa shi ne mamallakin kowa da kowa a nan duniya sannan kuma Allah maɗaukakin sarki shi yake yin yanda yake so da kowa a nan duniya babu wani wanda zai cewa shi yanda yake so ne yake yi da kanshi a'a yanda Allah maɗaukakin sarki ne yake so yake yi da kai sannan abu na biyu a cikin faɗar kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to lalle cewa akwai yarda da cewa makoma wata gaskiya tana wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan akwai yarda da cewa lalle ƙididdiga da hisabi yana komawa ne wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma shi yasa idan ka da al'amuranka a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma kana buƙatar rahama Allah maɗaukakin sarki mai girma sannan abu na uku a cikin faɗan wannan kalmai mai ma'ana shine yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya zartar a kanka rasuwa ce aka maka ka yarda cewa Allah maɗaukakin sarki mai girma shi ya amshi kayan shi sai ka faɗi wannan kalmai tsakaninka da Allah har zuciyarka to lalle ka miƙa al'amuranka ga Allah shagonka ne ya ƙone ka faɗi wannan kalmai kuma har a zuciyarka ka gaye ta to lalle ka yarda ka maida ma Allah maɗaukakin sarki mai girma wani abu gonarka ce ka rasa duk wani abu da ka sani idan ka rasa idan ka maida ma Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan lamarin to lalle Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawali cewa zai musanya maka da wanda yi Allah maɗaukakin sarki idan ya yi alkawali cikawa yake Allah maɗaukakin sarki alkawalin shi baya tashi alkawalin ɗan adam ne idan ya yi yake tadawa amma a cikin 'yan adam in ma mutumin kirki idan ya yi alkawali ko da ku alkawalin nan zai ji mashi to lalle cika wannan alkawalin yake ya ku uwa musulmi mu sani cewa faɗar kalmar faɗar lafazin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu sani cewa yana ƙara mu mutum natsuwa a lokacin da ya gayi wannan kalmai shi yasa Allah maɗaukakin sarki mai girma sai ya ce amma masu haƙuri bishara wanda in musiba ta same su suke cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan mutanen su ne suke da salawatun suke da yabo daga ubangijinsu sannan kuma su ne ke da rahama su ne ke da shiriya a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma Allah ya jarabce ka da musiba kawai ka ga lafazin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu uku ke gare ka wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma wanda ba wani dogon aiki bane kai kawai kayi imani da Allah ne ka faɗe ta Allah maɗaukakin sarki zai yabe ka Allah maɗaukakin sarki zai maka rahama Allah maɗaukakin sarki zai shiryar da kai cikin ukun nan duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya maka guda ka san idan ka mutu a wannan lokacin akwai garantin cewa aljanna za ka tahiya Allah ya yabe ka sannan Allah ya maka rahama sannan kuma Allah ya shiryar da kai me kake so bayan wannan alkawalin da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya yi maka ko akwai wani alkawali wanda ya yi shi wanda Allah zai ma bawa wanda ya yi wannan ina jin cewa babu wani alkawali da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ɗora ma kanshi a kan bawan da ya jarabta wanda ya yi wannan sauƙi sannan a ce Allah ya maka salati ya shiryar da kai ya maka rahama ai kawai an ƙare ka koma ka yi kwancinka gobe idan an tashi alƙiyama aljanna za ka tahiya ya ku uwa musulmi mu saurari wannan ƙisar tare wadda take nuna mamu cewa lalle faɗan lafazin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a rayuwar musulmi ba wai magana ce ba ƙarama kuma ba wai magana ce ba irin ta koda yaushe an karɓo daga ummu salama yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa na ji daga manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa babu wani musulmi da musiba za ta sha shi ya faɗi abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ba ce sai Allah ya sauya mushi wannan abun ba Ummu Salama sai ta ce lokacin da mijina ya rasu Abu Salama yana cikin zababbin sahabbai sai ta ce da kanta a cikin musulmi wane kuma musulmi ne ya mijinta Abu Salama alkhairi saboda yana cikin wanda da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hijira ya je a gidansu amma da tattuna abin da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya gayi sai ta gayi kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha kaga mijinta ne ta rasa kuma wanda a cikin bayaninta tana nuna cewa wannan mijin tana son shi kuma tana tunanin cewa ba za ta samu mijin da ya yi shi ba kaga ba kuka ta kwantsama ba ta dinga wayo ta wayo ta kanta Allah asirinta ya toni shi kenan gatanta ya ƙare ba hakanan ta yi ba kaji kalmar da ta gayi kuma ko Allah maɗaukakin sarki mai girma sai ya sauya mata daga zababbin sahabbai ya haɗa ta da zaɓaɓɓen annabi a cikin annabawa wato shine manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kaga a wannan waje ko buƙatar tambaya ba a yi cewa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hi duk wani sahabi sannan kuma ya hi duk wani annabi sannan kuma duk wata halitta wadda Allah ya taɓa yi ta taka wannan ƙasa manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shahe shi amma bayan ummu salama ta gayi wannan kalmar sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ba ta mijin da ya hi kowane mutum a duniya kinan da haka ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa duk lokacin da wani abu ya same ka to wannan kalmar ta fara zuwa a tunaninka sannan kuma an ka tashi gayinta ka gaye ta kana mai gaskiya har cikin zuciyarka ka gaye ta ne dan Allah kuma ka gaye ta ne dan Allah maɗaukakin sarki ya sauya maka wannan abin wanda ya amsa idan ka gaye ta tsakaninka da Allah dan Allah idan nan duniya Allah maɗaukakin sarki ya sauya maka wannan abin to ka gode ma Allah maɗaukakin sarki mai girma idan kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya jinkirta maka shi ne sai lahira to ka jira a lahira Allah maɗaukakin sarki mai girma zai sauya maka da wannan abun wanda ka rasa ya ku uwa musulmi mu sani cewa da dama a cikinmu suna gayin kalma ba daidai ba wannan shine babban karatun namu saboda yana da kyawo duk lafazin da ya zuwa alkur'ani duk lafazin da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gayi to ka gaye shi daidai amma so da dama za ka ganin mutum da girman shi za ka ganin mace da girmanta wani ya fara hurhura wani kana ganin shi yana zuwa addini yana dawowa amma idan ya tashi faɗin wannan kalma idan ya gaye ta idan da dai ya san kunya to kamata ya a ce ya ji kunya saboda lafazi ne na alkur'ani sannan kuma lafazi ne da manzan Allah ya umarce shi ya gayi ba daidai ba hausa ma idan kai ba daidai ba aka maka dariya ciwo kake yi ina kuma ga aya wadda ta zuwa alkur'ani ka karanta ta ba daidai ba kuma a matsayinka na musulmi ka yi shekara talatin kana cikin addinin musulunci sannan kuma kusan kalma ce wadda da wuya a yi kwana ɗaya kwana biyu baka gayi ta ba da dama za ka samu wasu suna cewa inna dillahi ba inna dillahi ne ba babu dalun ciki abin da yake karatun inna lillahi ne sannan a can gaba akwai masu cewa wa inna alaihi raji'una kuma ko yanzu da muka yi magana a kan shi idan Allah ya kai ka wani wajen za ka jin wani ya ce wa inna alaihi raji'una ba haka nan yake ba shi ilaihi yana nuna kana komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai girma ne amma kuma idan ka ce alaihi kana nuna kana komawa ne zuwa sama ga Allah maɗaukakin sarki mai girma to ba a san wane sama ba ma ne kake ni saboda ma'anar ce gaba ɗaya ta sauya kinan dan haka ya koyan uwa musulmi yana da kyawu duk wanda ya tashi faɗin wannan kalmar daidai shine ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kinan ba alaihi bane sannan wajen alaihi ainun ce sannan kuma wajen ilaihi alifun kasara ne kinan dan haka yana da kyawu mutum ya iya faɗin wannan kalmai daidai sannan kuma wannan kalmai a fahimtar wasu ana gayinta ne lokacin da aka yi mutuwa kadai to wannan kalmar ba ana faɗinta ba ne lokacin da aka yi mutuwa kadai duk lokacin da ka rasa wani abinka komin girman shi komin kankanta shi to za ka iya gayin wannan kalmar ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan ba ka lahiya kana iya karantawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ƙara da Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha haka idan motar ka ce ta lalace kana a saman hanya kana iya gayin wannan lafazin sannan idan gidanka ne ya roshe ko kuma ruwa suka mai wani abu kana iya gayin wannan kalmar sannan kuma ka gayi kenan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani duk wani abu da zai cuta ma bawa to wannan ne maganin shi wanda Allah maɗaukakin sarki mai girma ya saukar da shi sannan kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya umarce shi da shi wanda da a can baya yake karantawa ba daidai ba yake cewa inna dillahi wa inna alaihi raji'un to ya gode ma Allah da cewa Allah maɗaukakin sarki mai girma bai kama ka da abin da baka sani ba ko kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma bai saurin kama bawa dan yayi kuskure Allah madaukakin sarki mai girma yana ba bawa talala ya tuba akan abin da ya ko kuma ya gyara kuskuren da ya yi kenan don haka ya ku yan uwa musulmi duk lokacin da ka ji wannan gyaran kenan wajibi ne wannan gyaran ka koye shi sannan kuma ka gyara shi sannan kuma wajibi ne ɗiyanka ko da 'yan ƙanana ne ka koya masu yadda ake gayin wannan kalmar ka ce kuma duk abin da ya faru da kai wanda baka ji daɗi ba ga kalmar da za ka gayi Allah ne ya ce a ce sannan manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shine ya yi umarni a karanta hakanan kinan don haka ya ku uwa musulmi yana da kyawu kalmar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bawa ya iya gayin ta daidai saboda zai samun lada a ciki sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai masanya mashi da abin da ya rasa da wanda ya yi abin da ya rasa abin da muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lada shi kuskure ko tuntube alshi wanda muka yi Allah ya himin Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid المجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وامي حوزه الدين يا رب العالمين وامي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اصلح احوالنا واصلح احوال حكامنا اللهم اصلح شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول